أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan darasi namu na mako-mako da muke gabatar da karatuttuka na waɗansu littattafai a yau ina ganin za mu tashi ne a safha ta 466 ko? da 64 eh da 64 haka ne baitutuka a cikin mukama ta 42 ce ko yawwa mukama ta 42 da an kasa masu na an najiraniya haka ne? to kenan ya ce wa an sha da sai ya yi waƙe mulkizan yana mai yin kacici-kacici an gane ko? fi mirwahatil khaishi an gane ko kama a ce cikin sauki cikin sauki kawai asalin mirwaha muka ce shine mafefeci ko yawwa abinda ake jawo iska da shi don saboda samun sauki shi kuma alkhaish wani nau'i ne na wato kyalle wanda yake yana da kabri na san dai wannan kyallen yana da sanyi kwarai da gaske idan ana yin hitara da shi cikin abu ne mai sauki shi ne na fimir wa hatar khaishi kama abu ne mai sauki tun da abin da yake da sanyi ai rayuwa tana son shi inda ba sanyi tsanani ba to ga abin da ya ci wa jariyatin fi sayriha mushma'illatin walakin ala ithril masiri qufuluha wa jariyatin nan kaga an shafe sifa ce shi jariya ku yi hattara larabci yare ne da yake da matsala yanzu jariyatin din ga sifa ne fassara shi tana iya canzawa saboda mi saboda abin da za a kaddara ma sifa ne ba sani kuma fahimta ba yanzu misali jirgin ruwa a safina ana kiranta jariya inna illan ma tsagal ma'u hamalnakum fil jariya to mace mai gudu bi sunanta jariya ta jiri fahiyar jariya tun to sannan kuma budurwa ana kiranta mi jariya to kunga irin wannan yana daga cikin abin da ke afka ɗalibi cikin matsala domin sifa tana iya ɗaukar abubuwa daban-daban to wanne ne ake son a ce a nan kaga sai ka iske mutum bai fahimci mene ne ake so ba amma nan jariya abin da yake nufi da ita sun ka ce shine wato igiya igiya ake kira kenan ita aka ce ma jariya yace fi sayriha a cikin tafiyar ta tana gudu mushma'illatin an gane ko tafiya ta cikin nishadi walakin ala isril masiri qufuluha walakin sai dai ala isril masiri akan gurabun tafiya ma'ana lokacin da take tafiya qufuluha kuma tana dawowa shi yasa aka kira wato alqafila ita ce mi fataki ko kuma yanzu alqafila ita ce bus ko ba ka nan ba ko mu ce bis babban mota da take yin sifiri take ɗaukar mutane sunanta alkafila asalin shi abu ne wanda na nufin fataki to daga kafala ne shine ya dawo raja amina safari sai a ce kufulan amma an ka ce akfala shine aglaka to da yawan mutane suka sun ce makful makful ba mughlaq bane makful wanda ya dawo ne ko abinda an ka dawo da shi muqfal ya kamata ya zama to kamar makhluq na sai sun ce maghluk mughlaqa ake cewa domin ghaliqa shine kamar abin da ya riga ya kai keji ya kai karshe ina fata an fahimta abul aswad du'ali suna yi wa riwaya daga gare shi yake cewa wala aqulu li qidrin nasi qad ghaliyat wala aqulu li babin nasi makhluq bai ce babun nasi makhluq domin khaliqa ba yana nufin ba'al kulli mughlaqa ake cewa mun fahimta ko to ita wannan igiyar laha sa'iqun min jinsiha tana da abin da ke kora ta daga jinsinta sa'iq shine abin da ke gaggabawa inji malaman zauri waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid shine gaggabawa tana da mai gaggaba ta mai kora ta min jinsiha wato daga jinsinta an gane ko shine wato kamar nau'i na kattani an ce kattani kamar wato wani nau'i ne na kyalle kun san yana son zai zo ya muku bayani ku bari hau zuwa karshe in muka karshen baitutukan sai mu hada muku abin da ke sun yaci ala annahu fil ihtisasi rasiluha ka ce shi fil ihtisasi wajen gaugawa rasiluha ay qarinuha yana tafiya ne da ita wajen mi kamar wanda suna guguriyu wato kamar a ce suna gudan jeniya abubuwan da aka ce suna gudan jeniya aini suna kokarin kone ya wuce suna munafasa ya ce totura ana ganinta fi awanil qaizi a lokacin alqaiz shine tsananin zafi shine alqaiz alharru ne wato harru shamsi kenan tantufu bin nada tantufu tana zuba daga nan an ka samu nutfa ɗigarwa bin nada da abin da yake mai damshi wa yabdu idha wallal masifu ƙuhuluha wa yabdu yana bayyana idha wallal masifu an gane ko idan zafi ya wuce lokacin zafi ya wuce ƙuhuluha sai aga ta bushe shine ƙuhul bushewa to nan mi ake son a ce kaga ga larabcin ga kalimomin amma mi ake son a ce ba a gani shi yasa mustalahatul ilmiya in ana amfani da su wanda yare ne yake jibi fahimta mi ake son a ce shi yasa dole ka nemi cikin kowane fanni mu'azzam na mustalah nashi in an faɗi wannan kalmar mi suke nufi da ita al-mustalahat fi ilmi tafsir kana da misali mafatih fi ulumi tafsir in cikin lugha ne wannan babu matsala al-ma'anar lugawi amini sai ka nemi al-ma'ajimul lugawiyya in cikin balaga ne ka nemi ma'ajimul balaghiyya in cikin qira'at ne ka nemi al-ma'ajim fi ilmi al-qira'at wa hakaza mun fahimci wannan wainan kamar yadda yake son ya ce lokacin da ake yin yaggiya kun san can da ana yin wani abu da ake ce ma sakala mun san sakala sakala wani abu ne da ba ta da 'yan gata mata inda aka yi amarya za a yi mata sakala ɗaya biyu uku wanda ake sakawa ga ɗaki da shi ne kamar matsayin irin wannan dadduma ko tafi wanda ake sawa ba ba kanan bane ina ganin aikun san shi yanzu ya fara bacewa da shi ne ma kayan ado wanda aka yi ma 'yan gata ko ba kanan bane to wannan sakala ɗin za ku iske inda ake yin ta da mutane ne suke zuwa sai su yi rumfa sai a wani abu kamar wanda ake tuka mota ana ja suna zuwa suna dawowa kakakakakakakak in an kai an kari a jayo in an kai an kari a jayo to igiyoyin nan tare suke tahiya tare suke dawowa kuna fahimta ta in an ka ja akwai wasu igiyoyi ne da suke zuwa tare suna dawowa to shi wannan kattanin da ake zancen kattani kyallen ana yin saƙa ne yana zuwa yana dawowa tare da ita yana zuwa yana dawowa ne tare da ita a ƙare saƙa ɗin to wannan ita ce jariyar to yake zance igiya mai gudu wanda in ana yi kamar jiwoyowa ne ta kai tana zuwa tana dawowa sannan tana da rasil in an ce rasil kamar wani kyalle ne wanda cikin tafiyar yake zuwa yana dawowa tare da ita sannan shi wannan kamar gaugawa ne shi tunda in ka diba lokacin da ake halba waɗannan suna da wani abu da suka saki shi na dawowa sai kamar gaugawa ne suke yi tare to shi na abin da ake so a ci in an barka da kalmomin ka gane kawo amin amin shi yasa a yi hantara to wannan lokacin zafi yace ana ganin tana zubar da abin nan saboda in suna yi lokacin zafi an gane ko fi a wanin kaibi don ɗifu bin nada in ta yi zahi dole ana yi ne ana ɗan watsa ruwa ana yi ana ɗan watsa mata ruwa ko ba haka nan ba ne saboda ni saboda in lokacin zafi ne ba sa jin daɗin yin wannan aiki ɗari bisa ɗin wa yabdu idha walla al-masifu quhuluha in lokacin zafi yayi sai kuga ta bayyana ma'ana in an kare yanzu take nan yanzu kuma ba a bukatar damshi gare ta yace sun makala sannan yace wa hakum to yanzu ku karba shine hakum ya ulil fadli ya kuma abuta fifiko wa marakiz al-aqli ya ku marakiz yanci markaz shine wurin da an matabbata wurin da ake kafa abu shi yasa ake kiran markaz markaz daga rakaza ne daga arrakiza ne shi abinda an kaso ka cikin kasa ma'ana masu tabbataccen hankali kenan wa aisha da kuma sai yi waƙe mulgizan yana mai yin luguzi an gane ko kacici kacici fi habulin nahli nan ashe fifikin nan da yake kawo wa abinda ake magana kan shi mai hattara mulghizan fi mirwahatil khayshi mirwahata al khayshi ita ce an kai lughuz gare ta wannan abinda mun kazance yadda ake yin igiya ta sakala kun fahimta nan kuma nan yayi lughuz ne fi habulin nakhli an gane ko habul daga habluna sai an ka ce habulu domin larabci na da hurufin ziyada guda goma sa'altu muniha to in an ka tashi wani lokacin ana son a yi abu da mubalaga ko ko a kawo suna kaga alhablu sai an ka ƙara alif an ka ce ha ko ba a ce bulu ba sai an ka ƙara wani sai sun habulu alƙatilu ne alƙatilu wanda ya kisa to alƙatulu mai yawan kisa larabci ya tsari gare shi in baka san hurufin ziyada ba sai ai wasa da hankalinka shi yasa duk wanda bai san ulumul ala ba da waya zan malami saboda in ka san ulumul ala da an jefo wani abu sai ka gane ga inda aka dan canza shikenan habulu habluna faransanci ya swaci ya ce kabul english sun kasa sun ka ce cable habl satan banzari tashi kuyi karatu an yi muna sata mai yawa mu musulmi Allah ya kyauta almuhimu da igiya wanda ake hawa iccen dabino da ita wanda ya juye je kasashen laraba ko ya san inda ake mu'amala da itacen dabino za ku ga akwai ta igiya wanda ake daurawa ana yin haka ana tafiya har akai can sama ba irin yadda ake hawan iccen dogon yaro ba ake hawan iccen dabino galibi shi tashi juyawa ne ake yi da ita daura ta ake yi ana kara ta ana yi sama an gane ko ya ce to wa muntasibin mai dangantuwa wani abu ne kinin shai'un muntasibin ne an shafe shai'un ko kuma ka kaddarta duk abin da zai zama tuwa ya dace wa muntasibin ila ummin mai dangantuwa zuwa ga wata uwa tanasha asluhu minha wanda asalinsa daga wanda mahaifiyar ya taso ko ba ka dan bane asalin mutum ai daga mi daga uwa ne ai al'ummu shine al-aslu huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna أم الكتاب أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف حكم أم الكتاب واللوكة با القرآن با, با القرآن با لوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده قوة قراءة ويثبت وعنده أم الكتاب أي لوح المحفوظ أم ينا يدوكر أسلم أبو kuma ummu yana iya daukar wato abin nan kamar mahaifiya yasa sai ka bambanta tsakankanin su yan an ka ce ummu yana iya ɗauka uwa yana iya ɗauka abin da ba uwa ba amma an ka ce alwalidatu to mahaifiya ake nufi wani an ka ce alwalida ya ce wa an ka ce ummu sai ya ce wa a ce a cikin kurani suna da bambanci an ce alwalida to na ana nufin mahaifiyarka wanda ta haife ka daga walada ne amma ummu yana ba mahaifiyarka wanda ta haife ka ba ummu wani lokacin ana nufin wanda zai mulazama da abu wa amma man khaffat mawazinuhu sai ce mi ba ummu hawiya in muka ce ummu wasu sun ka ce mahaifiyar shi kenan wanda zai lazimta kamar yadda daki da zimta mahaifiyar shi Allah kai mu tsari wasu sun ka ce ummuhu nan bobuwar kan shi ana kiranta ummu daga kariya nan da an ka samu roci wanda ake ma dan adam malaman zuri su kira shi almamumatu roci cikin kai kenan za su tafi ta kai ne ummuhu hawiya wato wannan bobuwar kan shi zai tafi ta kai ne cikin wuta kima wannan akwai shi Allah ce fa kubkibu fiha hum walgawun ta huta ne ta kai da za su tahiya Allah kai muni tsaki mun fahimci wannan sannan al'ummu wanda kusa na rufin asulun shai'i yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ko yuthabbita wa tiqra to sannan kuma ummu wani lokaci ba yana nufin mahaifiyarka ba don ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum shi yasa in anka ce alwalidatu yana da bambanci da al'ummu amma wani dubu guda zai musu ya ce ko da yaushe dubu guda na wallahi ba haka nuna ba kai har tara dan malaman balaga ta qur'ani shi wancan imamu ne imamu ne jagora eh eh um asluha al-asl al-asl al-jami' shi wancan imamu ne imamu ne yake dokar jagora imamu kuma yake dokar littafi wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin sai ka dauki littafi al-wujuh wan nadha'ir na imamu damaghani zaka ga yadda kalmomi suke dokar ma'anoni daban-daban shi yasa daliban ilimi sanin larabci shi kadai bai isa domin akwai siyaki mu yi hattara kwarai da gaske masalolin nan yadda muke musu wato cin masara akumundu wani mutum na aka ce ma akumundu shi yana cin masara har da wannan kun san masara ana gasa masara to shi da 'ya'yan masarar da wannan tutun dubbai bari to haka da aka yi wa masaloli bai wa muntasibin ila ummin tanasha asluhu minha kina aslin shi ya samu asli daga gare ta ita wannan uwar yu'aliquha yana sumbantatta ko mu ce runguma wa qad kanat ita ko ta kasance da fathu ta kore shi asalin nafa yana ɗauka kore abu daga nan an ka samu annafi ko kuma nafa rabuwa da abu auyun fau min al'ard nan ba ana nufin a kore su da bisa ƙasa ba a kore su daga garin da suke na al'ard ba tana nufin aljinsu ba al'ardul ba a huda ko a kai su gidan kasu ko a kore shi daga wannan ƙasa a kai su ta ƙasa da ba za su yin wani abu ba domin an ce a kore su da bisa ƙasa gaba ɗaya wani na an da damar da zai cire ɗan adam da bisa duron ƙasa ko tura da suke cewa sun je saman wata kaza kaza in ma an ce an jan ko kaka sai kaji an ce dai an dawo bai yiwuwa a launa can bare ma kasance su masu cikin wata akwai sabani tsankarin malamai an gane ko to na fatku ta kore shi burhatan wani dan lokaci an ha daga gare ta bihi ya tawassalu aljani aljani asalin kalma ta aljani tana nufin mi mai laihi aljinaya ko ba karan bane amma nan ba shi yake nufi ba aljani nan yana nufin wato abin nan mutumin da yake ɗebo 'ya'yan itace shi ne malaman zaune suke ce ma ɗashe ɗashe 'ya'yan itace wadanda suka da wadanda ake amfani da su wala yulha kaga da in ka ɗauki aljani shi ne mutumin da yake da laifi ko ba haka ba haka sai kai ɓanna mutumin da yake ɗeban 'ya'yan itace da wannan igiyar yake zuwa wala yulha sannan ba a zarginsa an gane ko wala yun ha kuma ba a hana shi kaku ga an ce mutum yana yin laifi aini za a yi hana shi za a yi to ba wannan jani ake nufi ba na ana nufin aljani wanda je neman 'ya'yan itace aljana addani 'ya'yan itace wanda suke wato kusa na fata an fahimci to wannan ana son a yi wato abin nan lughs ne ga abin da ake kira wato tsawo mun san tsawo mun san tsawo ba ɗalibu san tsawo ba dami wanda duk ya aikin daji ya sa abin da ake ce ma dami dami ake daure dami to eh igiyar kaba to ita ake ce ma tsawo da hausa ko in ce wani yanki na hausa don an ce igiyar kaba kamar an fassara da abin da an kai zini da shi amma an ka ce tsawo to kaga kamar an faɗi sunan kai tsaye to ba wannan ba to shi ake kira tsawo to shi tsawon nan da mi ake yin shi da ganyen dabino ne to ya an ka ciro ganyen dabino in ya bushe sai a yi tsawo in an ka yi tsawon da shi za a kama a hau iccen don a ɗebo 'ya'yan itacen to shi ne muntasibin ila ummin yana dangantuwa zuwa ga wannan uwa ta shi shi wannan abin an gane ko ta nasha asluhu min ha daga can na samu asali yu'aniqu ha yanzu kuma sai ya sumbance ta an ka daura shi wa qad kanat nabarhu burhatan ta rabu da shi can wani lokaci har ya bushe min ha an hada gare ta to bihi da shi wannan tsawon ya tawassalul jani mai neman ƴaƴan itace yake hawa wala yulha ba a zargin shi wala yulha ba a hada shi shi kenan sai a tsaya ba ba haka ba yansa irin waɗannan abubuwa yan uwa sai an zage da muke karatu baya son abin nan mu tsaya baki nan tun daga alamun zai shiga cikin waɗansu bai tuttuka ne kuma abin da muka faɗa ya zama turi Allah shi babu lada wanda muka fuskar kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk